الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ashirin da hudu ga watan jima'a ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha takwas ga watan sha ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba muna suratu fussilat mun yi darasi guda huɗu a ciki za mu tashi darasi na biyar a wannan sura mai albarka inda muka tsaya aya ta arba'in daidai za mu tashi kanta aya ta arba'in muna roƙo Allah maɗaukacin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير Allah ya ce innal ladina yulhiduna lalle waɗannan da suke yin ilhadi suke karkacewa suke wuce gona da iri fi ayatina dangane da ayoyin mu la yaquna alaina Allah ya ce ba su kuyen mana ba afa man yulqa fil nari shin yanzu wanda aka jefa cikin wuta khairin shi ya fa alkhairi amman ya'ti aminan yawm alqiyama shi ya fa alkhairi fiye da wanda zai zo yana cikin aminci ranar alqiyama i'malu ma shi'tum sai Allah ya ce to ku je ku abin da kuka ga dama innahu bima ta'maluna basir lalle Allah madaukakin sarki ne gani ne dangane da ababen da kuke aikata aikatawa wannan ayar innal ladina yulhiduna al-ilhad abdullahi da abbas yake shine wad'u al-kalami ala ghairi mawadi'ihi mutum ya dau zande ajiye shi ba inda Allah ya ajiye shi ba Allah madaukakin sarki ya faɗi wata ma'ana ta canja ya ce istawa ka ce istaula an gane ko ko kuma sunan da Allah bai rada wa kansa ba kai ka rada masa kace sunan sallah Allah as-sami'u akwai masu faɗa wannan as-sami'u ne kirkira abu kaga Allah shi yake kirkira amma bai daɗa wa kansa ba in ka faɗi wannan kai ilhadi ko kuma sunan da ya faɗa wa wani daga cikin bayi ka kwatanta kamar da muka faɗa zafin da yake yi da naka Allah madaukakin sarki ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma alaykum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim kaga ya lakaba wa annabi alaihi salatu wasalam cewa shi raufun rahimun ne kuma sanne yake inna inna la bin nasi la raufur rahim to kaga didda ko kobo da kobo a gani ida iri ɗaya ne amma ma'anar su ba ɗaya wace to wannan shi ma hada shi su zama ma'ana ɗaya ya zama ilhadi ko kuma mutum ya lankwaye sunan gaba ɗaya ya lankwaye sunan Allah ya kawo sunansa ga yadda yake amma ya masa ta'amiki kamar yadda kafiran maka suka yi Allah ya kira sunansa al-aziz Allahu al-mannan sai suka ce al-aziz tabbatantaki ne al-uzza al-mannan kuma suka ce al-manata saboda haka wannan a fara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra alakum adh-dhakar wa lahu al-unsa al-ilahu suka ce wato allata kaga wannan shi ma ilhadi ne wuta gona da iri ne dan gani da abin da ya shafi sunayen Allah madaukakin sarki yiza Allah da abba zai ce to aje shi ba inda ya kamata ba amma Imam Qatada cewa huwa al-kufr wal inad shine kafirci da shishigi da saurin kai dan gani da sunayen Allah la yakhawna alaina Allah yake ba fa za su buya mana ba ka buya anan yanzu mutum zai iya laifi ya gudu America idan a Najeriya zai iya ya gudu wata kasa in dai ba dawo waye ba ko kuma ba an yi haɗin gwiwa da kasar ba za ka gaji ta zama ya gama rayuwarsa a can har ya mutu amma Allah madaukakin sarki ba wanda yake goyon masa to shine la yakhuna alaina ba wato ba za su goyon mana ba to shine Allah madaukakin sarki yake afa man yulqa fil nar yanzu shin wanda za a jefa cikin wuta khairun shi ya fa alkhairi shine wata malamai suka ce shine Abu Jahl khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyama shi ba alkhairi fiye da wanda zai zo cikin abinci ranar alkiyama kace sai na Usman ake nufi sai na Usman da Abu Jahl wasu kuma kace a afa man yulqa fil nari wanda shin wanda za a jefa cikin wuta kace Walid bin Mughira ake nufi khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyama sai na Ali to kaga duk ayat ba sun karo dukkan su sun shiga wanda za su zo cikin aminci sai na Ali da sai na Usman wanda za su zo cikin tashi hankali shine Walid bin Mughira da Abu Jahl babu cin karo to shine Allah yake iya maluma shi ita Abu Qatada yake cewa Qatada yake cewa wannan ayar wa inji ce Allah madaukakin sarki gaske yake wa mutane ku je ku yi abin da kuka ga dama innahu bima ta'maluna basir yana kallon abubuwan duk da kuke yi sai Allah yake ni إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حليم Allah madaukakin sarki yace innal ladina kafaru bizikri hakika wanda suka kafirce wa alqur'ani shine abinda malamai suka fassara shine azzikru inna la'anu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun domin imamu dahab da imamu tuddi da katada duk cewa suka alqur'an ake nufi shine innal ladina kafaru bizikri hakika wanda suka kafirce wa alqur'ani wato lamma ja'u min lokacin da yazo musu wa innahu lakitabu wato kariya cewa me karshen maganar sabar din shine ai halaku innal ladina kafaru bi dhikri lamma ja'ahum sai ka kaddara halaku sun halaka wanda suka gabu cewa alqur'ani sun halaka innal ladina kafaru bi dhikri lamma ja'ahum dallu hakika wanda suka gabu cewa alqur'ani lokacin da yazo musu sun bata bi ya hau shine wa innahu lakitabun aziz lalle Allah madaukakin sarki yake shi wannan littafin littafi ne wanda yake gagara dau wato ya fi karfin wani ya zauna ya kirkire shi da kansa wato mabuwayi ne ya buwaya sai Allah yake ne la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi barna ba ta zuwa masa ta gaba wala min khalfihi ko ta baya shine wasu malamai suka ce abinda ake nufi shine littattafan da suka zo kafin sa ba su rushe shi ba haka wanda za su zo bayan sa kuma za a samu ba wanda zai rushe shi ballan kana shine na karfi saboda haka babu barna ba ta shiga ta gaba da baya tanzilun saukacce ne min hakimin daga mai hikima wanda ya iya hukunci hamid kuma wanda yake abun godiya ai hakimun fi aqwalihi wa af'alihi wanda yake da hikima wajen maganganunsa da ayyukansa hamidun bi ma'ana ma'mud abun godiya ne Allah madaukakin sarki fi jami'i ma ya'mur bihi cikin duk abin da ya umarni da shi wa yana anhu kuma ya hani a kansa saboda haka godiya tana gare shi sai Allah yake ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم Allah madaukakin sarki yace ma yuqalu laka babu abin da za a ce da kai illa ma qad qila lil rusul min qabl sai irin abin da aka gaya wa manzanni kafin ka wajen abi malamai suke ma yuqalu laka illa ma qad qila lil rusuli min qabli babu abin da za a ce da kai fa je abin da aka gaya wa manzanni kafin ka ta farko kenan ma yuqalu laka illa ma qad qila lil rusuli min qabli ka babu abin da za a ce da kai fa je wato irin abin da aka gaya wa manzanni kafin ka hadin magana da na faɗa duk iri ɗaya a haka amma bambancin waye ya faɗa din shine bambanci ma yuqalu laka illa ma qad qila lil rusuli babu abin da za a ce da kai illa ma karki wannan fadin wato illa ma karki la rusul min qabli kai fa sai irin abin da aka gaya manzanni kafin ka me aka gaya musu shine inna rabbaka la zu maghfiratin wa zu iqabin alim me magana shine Allah cewa lalle ubangijinka ma abocin gafara ne wa zu iqabin sannan ne yalwar wato hukuma ne alimu kuma mai radadi to kaji fassara ta farko kenan Allah madaukakin sarki shi ya faɗi wannan ansa inna rabbaka la zu maghfiratin shine ma yuqalu laka da biyu kuma shine kafiran makka su kuma menene ma yuqalu laka duk abin da za su gaya ma irin abin da aka gaya manzanni ne kafin ka menene amsar ba inna rabbaka la zu maghfiratin ba shine an ce ma sha'ir an ce masa sahir an ce masa majnun to duk manzanni ma na baya an gaya musu shi ne kawai bambancin da malamai suke kawowa sannan an kayyata ka wala kad kuziba rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzibu wa udu hatta atahum nasruna saboda haka wannan abin da aka gaya ma na karyata duk manzannin su ma domin al'anbiya wa abuna wa illat gaba ɗayan su ƴan uba ne duka annabawa kowa da tauhidi ya zo duk abin da aka gaya ma an gaya musu su ma to shi ne Allah madaukakin sarki yace lalle ubangijin ka ma abokin gafara ne wa zuwa ikabin kuma ma abokin uquba ne alimun mai radadi sai Allah yake ne ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى نعم أولئك ينادون من مكان بعيد Allah yake walau ja'alnahu qur'anan inda mun sanya wannan alqur'anin a'jamiyan ya zanto mana fasaha da mun sanya shi ya zanto ba fasaha a ciki ba balaga shine a'jamiyan shine bambancin su idan aka sa hamza a farko to sai zama rashin fasaha ajami kuma babu hamza sai ya zanto shi kuma wanda ba balarabe ba shine ajami to shine a'jamiyan wato da mun sanya shi mara fasaha shi wannan alqur'anin la qalu da kaji suna cewa laula fusilat ayati dan me yasa ba saukar da qur'ani wanda yake rarrabe ayoyin da suke rarrabewa ba mai fasaha da shi ke rika kalubalantar mutane akan wannan domin su laraba mutane ne masu fasahar magana to da sai sun yi kalubale da wannan a ajamiyyun wa arabi sai Allah madaukakin sarki yace zagan suna cewa yanzu a saukar da wai wanda yake wato littafi mara fasaha akan balarabe an fahimta da kyau ko a saukar da littafi mara fasaha akan balarabe arabi din suna rubu annabi alaihi salatu wasalam sannan an saukar da littafi mara fasaha na faɗa cewa inda hamza yana rubun rashin fasaha idan kuma babu hamza yana nufin wanda ba balarabe ba qul huwa lil ladina amanu hudan ya Allah madaukakin sarki yace kyale su ke ne musu ji wannan littafin an saukar da shi ne ga wanda suke imani ya zanto hudan shari'a وشفاء كما يجمع ورقة ثم القرآن ورقة شفاء لما في الصدور هل آيين شفاء أجل شفاء آيات الشفاء وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء في وشفاء في وشفاء آيين بيار لأجل شفاء إذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء في وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سوى شيء وإذا مرضت فهو يزين عشان تعرفوا في كبر في زورة kun yi biyu wa yake sudura kaunin mu'mini ko wayannan ayoyin gaba daya su yau tauba gaba ɗayan ana tuba ta a ruwa mutum wani abu na damun shi da yadda Allah zai warke Imam Ibn Kathir yake bayan wannan warakan ba ko sihiri mutum yake ji ayoyi uku ma an biya da ke duka sauran bai in ya dauko ta a Arab da da Yunus da Qaha yake in sha Allah zai warke fa qala haqu wa badala ma kanu ya'malu yake ka toba sau uku a cikin ruwa sannan kuma wato ka dauko ta cikin Yunus cewa ya farkon ta yake ba nan ba ba ya ayyuha nasu ba wanda Allah ya dauka sarki yake cewa inna Allah sayyidu inna Allah la yuslihu ala amal al-mufsidin eh falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi inna Allah sayyidu inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin yake in ka biya wannan sau uku sai kuma ta da wa wa'ana ila Musa an alqi asaka fa idza hiya talqafu ma ya'tikun فوقال أقوى بدل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا وانا تشكين أعراب جنة بعيد بقى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعشيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك عند الأعلى waliki ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u koda daga nan waliki ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u koda kai inna ma sana'u kai bi sa'irin wala yuflihu sa'iru haythu ata inna ma sana'u yace in ka biya kana biya haka uku boka yana ya sa ka a gaba kuma kai ma ka sa ta gaba yace inda zaka biya sa uku a ruwan da zaka sha musamman ka samu lokaci mai tsada misali a ce tsakiyar dare mutum ya ɗauko ruwansa tsakiyar dare sulusun dare na ƙarshe ya ɗauka ya biya ko da ba wannan lokacin da ya biya ya tsofa ya sha kuma mutum mai samu ruwa mai albarka zamzam to da yanzu Allah za ka karya boka kowace iri ko da baka yi da ikhlas da falaki da nasu ba ballantana an ka iya da wannan ka haɗa to da yanzu Allah maɗaukacin sarki domin yanzu an ce an daina kiwon dabbobi na mutane ake in kana yin wannan kana yi wa kanka hirzi ko ko ba ka tunanin wani sihiri ko ka rika yin shi ne ake cewa dafa ni ko to ka rika dafa kanka yawa da ayoyin ibtalu sihir Allah ya kare ni to wannan shine an bayyana da kyau ko saboda haka waraka ne cewa wallazina la yu'minuna fi azani kuma kaga wannan sihir din kowanne sihirul khamul sihirul hawati sihirul taqil sihirul nabis sihirul tafriq duk wannan sirrin da aka wajen kala kala kowanne in kai wannan tayi sai dai an gano wanne ne kuma za a iya baka wasu ayoyi da za su tankaru wannan abin kai amma kowanne wannan ayoyin za su iya magance to jina Allah madaukakin sarki yake to wallazina la yu'minuna fi adanihim waqr wanda ba su imani da Allah ba a cikin wato kunnuwansu akwai wani wato wani abu da ya toshe ya toshe kunnan wa huwa alaihim ama sannan kuma ya game musu wato makahu ba sa gani irin ziyarar sun zama makafi dan gani da Qur'ani ulaika yunaduna min makanin ba'id waɗannan su ne waɗanda ake musu kela ake kiransu daga guri wanda yake mai nisa sai Allah ya gani ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه نعم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه
Allah ya ce wa laqad atayna Musa al-kitaba hakika mun ba annabi Musa alayhi salatu wa salam littafi shine at-taura faqtulifa fihi amma sai sabani akan ta ka san da at-taura da injila duk ma sauran littattafan ba wani littafi da za a iya dawo ma da shi yanzu daidai babu shi Qur'ani ne kawai yanzu ka fatar da shi ma za a dawo shi a ƴan awoyi za a yara ƙanana za su dawo ma da shi amma duk wani littafi da ka sani an samu distortion a ciki kowanne iri ne shi ne Allah madaukakin sarki yake mun ba shi littafi amma sun sassaba a kansa walau la kalimatun sabaqat min rabbi ba dan kalma da ta gudana wato ta riga ta shuɗe ta gabata daga ubangijinka ba la qudiya bainahu da shi ne Allah ya madaukakin sarki ya yanke musu hukunci da shi wa innahum lazi shakkin minhu murib dangane da abin da ya shafi alqur'ani ko kuma wannan littafin da aka saukar ma lallai suna cikin kokonto dangane da wannan littafin da aka saukar ma mutane ne masu kokonto a kansa sai Allah ya ce من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد kaga shi wannan abin da yake nufi da laula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma abin da ake nufi ba da Allah ya ajiye hisabin sai rana alkiyama zai mutu ba to da ya gaggauta yi musu azaba a duniyar nan cewa gaba ɗaya a tumbuke su to amma ya riga ya alƙawarin cewa ga lokacin da wato al'umma annabi alaihi salatu wassalam ba za a halakar da ita ba sai ranar alkiyama to shine abin da malam yake ko qur'anin yake nuna mana man amila salihan duk wanda ya aiki na kwarai ko wanda iri ne din nakira bali nafsi to kansa yawa wa man ata wanda ya muna na kuwa ba alaiha to shi ma ba abin yana kanka bambancin shine idan mutum ya zo yace ad'u laka ne ba addu'a ta alkhairi kenan ya sa la islamu amma yace ad'u alayka ne ba bakar addu'a ko da'autu laka mutum yace dai ma addu'a ta kirki amma yace da auto alaika yana nufin yayi ma bakar addu'a to shine nan shi ma fali nafsihi to kan da yawa abin kirki in kai kanka kaiwa in ka zama mutumin kirki kanka kaiwa wa man asa idan ka zama mutumin banza kuwa fa alaiha kanka abin bai ko ba shine bambancin li da ala to shine Allah madaukakin sarki yake wa ma rabbuka ko da dai ubangijinka bai kasance zallani bai zalunci bane lil abid gabayinsa ba za ka kawo shi a ka'idar larabci ba kaga zallam bi fi gatil mubadala ne inda a larabci ne za a ce zalim zallam azalimi da yawan zalimi an fahimta da kyau ko idan ka kore wa mutum cewa idan da ba a kan sha'anin ubangiji bane in ka ce wani ai laita bi zallam wani fulanin laita bi zallam wani ba mai yawan zalunci bane amma huwa zalimi kun fahimci zancen cewa azalimi ne amma ba mai yawan zalunci ba amma idan ka ce laisa bi zalimin to ba zalimi bane kwata kwata idan a gurin mutane ne to idan ya shafi ubangiji madaukakin sarki ba ka ba shi wannan fasara cewa Allah ba mai yawan zalunci bane yana dan tabawa kenan a a wannan ta'adili a ka'idar larabci sai dai ka ce wato laisa bi zalimin ai laisa bi zalimin Allah ba zalimi bane inna Allah la yuzlimu mithqala zarra Allah baya zalunci ko da dai inni haramtu zulma على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا saboda haka Allah baya zalunci kaga iya larabci kawai ba zai sa ka zo ka fassara alqur'ani ba in dai ba ka moranci za ka yi ba saboda haka larabci zalla sai dole sai ka bi bibi ne magabata ka fassara aya sannan ka gane to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa Allah baya zalunci ko da dai shine laysa bi zallamin lil abid sai Allah yake ni إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أسنانها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شيء
Allah madaukakin sarki yace ilayhi yuraddu ilmun sa'a ilmun alkiyama gurin Allah ake mai dashi gaba daya domin kaga yasalu raka an sa'ati ayyana mursa'a ko bima anta min zikra ila rabbika muntaha yasalu raka an sa'ati ayyana mursa'a qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha biwaqtiha illa hu saboda haka duk lokacin da aka yi lokacin da malaika jibril ya zo gurin annabi alaihi salatu wassalam ya tambaye shi hadisin nan wanda ake kira ummu sunna hadisi jibril kaga cewa ya mal mas'ula an hadi a'lama min as-sa'i wanda ake tambaya dai duk wanda yake tambaya sani ba shi ma bai sani ba saboda haka kaga shugaban malaiki ya tambayi shugaban manzanni amma ya ga ma bai sani ba me yasa saboda ila rabbika muntaha kuma la yujalliya li waqtiha illa hu وعنده علم الساعة وعنده علم الساعة وينزل الغيث علم القيامة yana gurin Allah madaukakin sarki yake saukar da ruwan sama wa ya'lamu ma fil arham shi ya ga abin da yake cikin mahaifa sannan kuma wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu duk makullan gaibu gaba ɗaya suna gurin Allah madaukakin sarki ba wanda ya sani su sai Allah madaukakin sarki to kaga alkiyama ma tana sai dai alamu kawai cewa akwai alamu alamatu sugra wal kubra akwai kanana akwai manya wannan an faɗi to shi ma ilayhi yuraddu ilmu sa'a ilmu al-qiyama yana komawa zuwa ga Allah wa ma takhruju min samarati duk abin da za a fitar wato Allah madaukakin sarki zai fitar dangane da kayan marmari abin da zai fito min asmaniya daga cikin huda yani ne na al-kilmatu ko al-kilmu duk abin da zai fita daga kayan marmari daga cikin wannan hudar Allah madaukakin sarki shi kadai dan har wanda ya shukar bai san cewa kayan wato kayan marmari guda nawa zai ke fito daga cikin wannan hudar ba shi ma bai sani ba shi Allah yake wa ma ta'amilu min unsa haka nan abin da mace take dauke da shi na juna biyu yanzu duk likitancin mutum ba wanda ya zai faɗi wato mata nawa ne masu juna biyu a unguwar nan cikin iyayen sirrin nan da ya saba bai sani ba amma kaga Allah madaukakin sarki bayan dugon mani ne da za a zo shi ko shi likita da yake tsani iya wannan ko kuma wanda suke daukan hoto da suke iya wanda za su iya ganowa sai an dau wani lokaci za su iya gaya masa sai an dau lokaci shi ma kuma sai an dau lokaci za su iya gane cewa juna biyu ne ya shiga amma Allah madaukakin sarki a lokacin da ya shiga a lokacin ya sani kuma ya san cewa wannan guda ɗaya ne ko biyu sannan ya san cewa wannan mai kiba ne ko mara kiba ba likitan da yake gaya ma wannan ya san cewa wannan fari ne ko baki dogo ko gajeri sannan kuma zai zai rayu shekara kaza duk Allah ya sani abinda ake nufi da wannan kenan abinda mace take dauke da shi zai zama basara ce ko an jami'in tsaro ko likita ko injiniya ko kaza duk Allah ya sani shine wa wato wa ma ta'milu min unsa da abin da wata take dauke da shi Allah yana sanar da shi sannan wannan dan da zai zo a cikin jaka suke su biyu in yan biyu ne ko kowa da wanda bane duk Allah ya sani shine Allah madaukakin sarki yake wala tadau kuma ba wata mace da za ta haihu illa bi ilmi sai da sanin Allah to shine yake wa yawma yunadihi ka tuna ranar da Allah madaukakin sarki zai kira su yace aina shura kai ina abokan tarayya da wanda kuke hada ni da su cewa su ma ya cancanta abota musu suna ina kalu dai ce adan na ka ya ubangiji muna yi maka kela muna bai fara gaya ma ya ubangiji ma min na nake ne duk cikin mu ba wanda yake ba da wannan jidar babu yace akwai wanda wato zai gaya ma cewa kaza babu wanda yake ba da amsa babu sai Allah yake ni da amsar na a gaba ma وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيط Allah yake wa zalla anhum ma kanu yad'una min qabl duk abin da suka kasance suna kira da san kafin alkiyama sai ya bace musu wani yana kiran mala'iku wani yana kiran wa ake kira malamansa wani yana kiran jehinnansa wani yana kiran gumaka amma gaba ɗaya a lokacin sai kokolwar ta bace shine zalla anhum ma kanu yad'una min qabl wanda wanda wata aljanu yake kira rauka ya ilu a duniya cikin da ya ilu cikin da ya ilu wannan aljanun guda bakwai na ranaku duk ko su shida kullum sai ya kira su amma ranar sai ka ta kira sai Allah yake wa zannu wannan azannu din ba na zato bane wa zannu wato sai su aika ya kanu sai su kankace tabbatar da cewa malahum min mahis cewa ba su da wani gurin gudu yau ba su da mafaka يقول الإنسان أين المفر كلا لا وزر سوى إنا قرن بدوا يوكما لا وزر إلى ربك يوم إذن المستقر الله يكي قوة قرن الله في قوة دابا أي الله يفتح أبا يسوى لا فون علينا فأنت يجيب يرو الله أنا الدنيا ولا تكي بدوا وتكسر فأنت يجيب كاموكا amma can ba wanda zai iya gujewa Allah shine ma lahum min mahis ba shi da gurin da za su gujewa Allah sai Allah ya ce ni لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط to ga ɗabi'ar ɗan adam Allah yana gaya mana cewa la yas'amu al-insan ɗan adam baya kosawa ko ka dan sa'aba min du'a ila khairi dan gane da roƙon dukiya kuɗi wa Allah ka kuɗi fa ne da ka faɗi kullun zai yi addu'a kullun Allah ya ka kuɗi من دعاء الخير دين الخير الخير بمعنى المال وإنه لحب الخير لشديد إن ترك خيرا للوصية للوالدين دو الخير يرى لكم إن بلا رجل في الله يباك على الهير يرى لكم الله يباك كتب أبابا هو جميع الله يباك على الهير الله يسيب قوبته ko ido da aka alkhair shine wannan wa inna hu li'abdi alkhair lakadi wajen san dukiya mutum akwai wato kanantawa to shine min du'a alkhair wajen roƙon kuɗi wa in makahu sharu amma da zarar wani abu wanda yake nake na jarrabawa shine asharu awaju me yake nufi albala'u wal faqr ko albala'u aw al faqr jarrabawa ko talauci da ya shafi mutum kuma sai ka ji ya koma fa ya usin kanu sai zama mai wato yanke kauna da tsebe tsammani domin alyazu da alqurudin ma'anar su daya yanke kauna da tsebe tsammani da zarar Allah ya jarrabe shi kuma sai ga ya koma yana ta faɗa wasu abubuwa shine fa yutun kanu da zan jaraba ta zu dan da ya samu kudin za ka yana da wasu abubuwa amma jaraba yana zuwa yana samun kare arziki na lokaci lokaci guda sai yanke kauna kuma shikenan karata sai Allah yake ne ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي صادقا ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة قائمة ولئن رجعت إلى ربي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ Allah yake ga ɗabi'ar ɗan adam ta gaba Allah yana kuma faɗa wala in azaqnahu rahmatan minna Allah yake amma da mun tantana masa wata rahama daga gare mu ai idan asabahu khairun wa rizqa ba'da ma kana fi shiddatin idan kuma bayan wannan talaucin da ya fada wato ya dade tare da shi sai kuma wani buɗi ya zo daga baya yanzu ya samu abun duniya to shine Allah madaukakin sarki yake to fi shiddatin yana cikin wannan tsananin la yaqulanna hadali sai ka je na to ai da ba na cancanta a bani ai da ba ni na san za a yi haka domin da gari su fami ta fito cewa kaza je ta faɗar abubuwa kala kala shine zaka je na faɗar wannan la yaqulanna hadali wa ma azunnu sa'ata qa'ima sai kuma ya koma tabar gaza cewa kiyama ma fa ba za ta tashi ba dini domin akwai misalin al akwai maqal wani zai faɗa da baki wani kuma aikinsa ne zai nuna cewa bai yarda da kiyama ba aiki a aikace mafi yawanci an fi a aikace kaga mutum aikin sa yana nuna cewa wannan bai yarda da alkiyama ba to shine Allah madaukakin sarki yake ne wato balannat balannabi annal ladina kafaru da sannu nan ne ko wala in ruji'tu ila rabbi sannan kuma idan Allah ya maida ni zuwa ga ubangiji zuwa ga gare shi in aka maida ni zuwa ga ubangiji na inna li indahu nisfal ujra abinda za a bani ma a kiyama in ba da kiyama sai ya bu wanda nake da shi yanzu kaga ai ya zama tsaye da wancan um azbin wa'il ko abara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada aqbala al ghaiba an ittaqada 'inda rahmani ahada kalla سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا farda kaga ai cika baki yayi shi ma cewa in ma an je wani yana bin sa baki yazo ya hana shi yace yace ya na baka da Allah yace in ma mun je kiyama yadda ka ganni da ƴaƴana da dukiya za a san ma haka ne cewa za a baki ƴaƴa kuma za a baki dukiya eh la uta yanna malan wal sai Allah yace adala al-ghaiba ya leka gaibu ne abin da kada inda rahmani ada ko alƙawari suke da Allah cewa abin da ya samu a nan sai an kuma bashi a kan sai Allah yake kalla bar wannan magana ba ya alƙawari da shi ba tanaktubu ma yaqulu za mu rubuta abin da yake faɗa din nan wa namudduhu min al'azab madda sannan mu dinnin kafar azaba rana alkiyama wa narithu ma yaqulu sannan mu gadar mar da duk wannan maganganun da yayi wa yatina farda kuma shi kadai zai ba ɗayan ba dukiya kalla yakfuruna bi ibadati wa yakununa alayhim bidda saboda haka wannan kaga irin wacce wacce magana ce cewa shi ma yaje alkiyama sai ya samu mafi wato alkhairi dai da abin da ya samu yanzu sai Allah yake fa lan nabi annal ladina kafaru da sanin zamu labarta waɗanda suke kafirci mu ba su labari bi ma amilu dan gani da abin da suka yi wannan jikannahum min azabin jalil kuma da sanin zamu kankana musu azaba gaggwaba mai kaurin gaske يلا يجيب وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فهو دعاء عليم Allah yake wai da al'amna wata dabi'a ta dan adam kenan cewa da zarar al'amna alal insan mun yi ni'ima ga wato jinsin dan adam shine wai da al'amna alal insani da zarar mun yi nima ga wannan al'insan din wato listigraqul jinsi ne cewa tabi'ar dan adam innal insana khuliqa alu'a idan masa sharu jazua wa idan masa khairu manua cewa da zarar mun masa nima a arada to sai ka jera kauda kai wal adi janibi yana kuma girman kai shine wala yake ce ita wannan ita ma duk kwarewar ka a larabci ba a buƙatar sai ka zo ka yi fassara sai bayan daya yadda abin da take nufi gaba ɗaya kalmar shine girman kai kamar tani a yake cikin cikin surat al-hajj li yudilla an sabilillah kaga tani a yake cikin shi ma ai ana nufin girman kai to shi ma na abi janibi sai ganji yana girman kai wai ga masa wakaru am Allah yake amma da zaran mun jarrabe shi kuwa wa du du'a'in arif da zaran talauci ya same yanzu kuɗin ya ƙare faidin ya ci fashewa abubuwa sun faru da yawa to fa du du'a'in sai ganji yana doguwar addu'a wadu du'ain a rike rika doguwar addu'a sallan minti biyar addu'ar minti 25 sallar minti biyar addu'ar minti ashirin da biyar yana ta tsaye yana ta roƙon Allah Allah ya sa fa ya fage kuma ba zai fage ba haka yana ta yi a to an ga ma tsari ku ne na dubu ɗaya da wani abu alayi kafin wannan tsari ɗin kirkiro ɗin zai ya fage kafin a zo kan ku sai an sai an yi guduwa dubu ɗaya da wani abu ba gwara kai je kai yankan farkon ka kai sana'a ba ba da kai nake ba mala idris kai kana sana'a ka dawa kin kan zuwan kai to kaga wannan shine cewa Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa to arada wa abidani arada an ta sai mutum ya kauda kai gabarin yi wa Allah biyayya wa takbara an lil qiyadi bi awamirillah yayi girman kai ya kibin umarnin Allah madaukakin sarki kamar da Allah yake fata wallahi rukunihi a cikin suratul zariyat wa idza masahu sharru da zarar tsanani ya same shi fa zu du'a'in arif za ka ganke na doguwar addu'a za ka mutum yayi sauri yayi sauri yayi ifaki ba yawa ba lada amma ya zauna ya ku binci 35 wai addu'a yi bai san cewa ba gurin da Allah ya fi so ka je kusa da hirar a sallar ba ya ki shiga sallar a tarawih amma an zo addu'a ya miƙe ko ba ka ake yi ba ba dudu ayin arif sallar dabuwar na addu'a da kake shine kullun abin da ake gaya wa mutane cewa mafi kusanci inda Allah bawa zai zai gana da ubangiji da shine a sujjada to amma ya ce yin sujjadar kuma yanzu an tashi ana Allahu mai da azin har da kukan gariya sallah ai dade da zarar kana son wani ka gana da Allah ki tare sallah ki shine fa zuwa du'a ina da zai rika doguwar addu'a sai Allah yake ni قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد Allah yake kul kene da su ya kai annabin Allah ara'aytum ku bani labari in kana ne indillahi idan wannan littafin da kuke kai wace gantaka daga Allah ya tafa thumma kafartum bihi sannan kuka kafirce masa man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id wane ne mafi tsaka yadda wanda yake cikin wato wato rarrabewa wanda take da nisa sabani wanda yake da nisa waye mafi tsaka biye da wannan kana ta sabani abu akan abin da Allah ne ya saukar da shi waye mafi tsaka biye da wanda yake yarda da shi babu saboda haka ku ne mafi ya tsaka sai Allah yake ne سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد Allah yake sanurihim da sannu za mu nuna musu ayatina ayoyinmu al-ayatu al-kauniyya wato wato fil afaqi a kasannin duniya wa fi anfusihim kuma za mu nuna musu ayoyinmu akan kawukan hatta ya tabayyana lahum har sai ya bayyana a gare su cewa annahu al-haq wannan qur'anin gaskiya ne wasu kuma malamai suka ce annahu al-haq kai ake nufi annabi alaihi salatu wasalam cewa kai gaskiya ne wasu malamai suka ce annahu al-haq ana nufin musulunci sai malamai suka ce duk uku sun hau cewa kaga ai duk lokacin da aka turo annabi ai dawa da addinin sa kuma da littafin sa babu wani cin karo sannan kuma kace addini wannan annabi ne ya zo da shi ko saboda haka duk kowanne ka faɗa sai sauran biyu suna bin sa cewa musulunci annabin da kuma littafin da yake ne ya shine Allah madaukakin sarki ce da sannu za mu nuna musu hatta ya tabayyana lahum annahu al-haqq aw lam yakfi bi rabbika shin bai saba dangane da sha'anin ubangijin ka annahu ala kulli shay'in shahid bai je ka ba cewa ka gane cewa ubangiji madaukakin sarki duk abin da ake yi kowanne irin abu ne Allah yana ganin ka kuma zai ba da shaida a kanka hakan bai je ka ba shine ma da yake gaya mana anan cewa سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أي سنظهر لهم دلالتنا وحجتنا قوة حجتنا لكن نظام بيّن أمسو دليلاً ده حجوجم على كون القرآن حقا akan cewa wannan alqur'ani gaskiya ne munazzalan min indillah cewa shi ya sauka ne ala rasulin shi ya sauka wa manzon sallallahu alaihi wasallam bi dalailin kharijiyya da dalilai waɗanda suke a fili bil abati wato a sasannin duniya shine a wato min al-futuhati wa zuhur al-islam dan gane da nasara da za a ba annabi alaihi salatu wasallam ya bubbude garuruwa da kuma rinjaye da musulunci shine alal aqali a tasani wa sa'il al-adyan ya rinjaye akan kuma sauran addinai gaba daya kamar yadda mujahid da hasan al-basri da imamu suddi ya wazo suka faɗi wannan cewa wa dalailun fi anfusihim qalu waqa'atu badar dalilai akan kansu kuma suka ce yakin badar shine wa fi anfusihim din kaga shine dalili wa fi anfusihim shine yakin badar a yakin badar Allah madaukakin sarki ya bada dalili akan kawo kansu domin mutum 70 aka yi wa jahada wa fathi makka da fatahu makka domin a fatahu makka kuma duk wanda suka rage sai da annabi ya rinjaye akan sai da suka zo suka tattara a gaban su suna masu tuba wala idalika min alwaqa'i da sauran abubuwan da suka faru shine na sallallahu fiya muhammad wa sahabi Allah ya ce waje annabi alaihi salatu wasalam da sahabbansa wa qadala fi albatil sanna Allah wa dokokin sarki ya kunya ta barna wa hizbahu da irin dina barna wa ya kani la an yakuna almurad min zalika mal insanu murakkabun minhu wa fihi wa alayhi min almurad sai ce kama huwa mawsudin fi ilmi am tashrih wannan dai shine bayanin da malai ya kawo dai shine a ta yake bayyana lahum annahu alhaqu aw lam yaqdi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ai ka ba billahi shahidan cewa Allah ya ishe zama shaida ala af'ali ibadihi wa aqwali dangane da ayyukan bayi da kuma maganganun wa huwa yashhadu anna muhammadan sadiqun Allah madaukakin sarki yana bari shi da cewa lallai annabi Muhammad ne gaskiya ne shi ma akbara bi ya cikin abin da ya bada gaskiya akan ta shi za a yi Allah madaukakin sarki ya bada labari akan ka shi za a suratul nisa'i yace lakin Allah ya tabi bima anzala ilayka anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadu cewa Allah yana bada shaida dangane da abin da ya saukar ma domin ya saukar da shi ne abu ta ilimi mala'iku ma kuma sun shaida sai Allah yake ne
ألا إنهم في رئية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط Allah madaukakin sarki yace ala ku saurara innahu fi miryatin min liqa'i rabbihim lalle suna cikin kokonto dangane da haduwa da ubangiji basu gama yadda cewa anya ku kiyamar nan za a haɗu da Allah basu gama yadda ba to shine Allah madaukakin sarki yace ala ku saurara innahu bi kulli shay'in muhit lalle Allah madaukakin sarki muhidin mai akewaye yake da dukkan kowane al'amari abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sokun sa madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sokun sa madaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu akwai ɗaya daga cikin ayan ICT media din mu malam Isa da matarsa ba ta da lafiya tana bukatar addu'a yan uwa muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da zuwa mun zama da kusa Allah ya ba ta lafiya Allah ya roƙa cikin dalili ya mai mata da lalurar ta zama mata kafara muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa mara ta lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya abinda ba za su iya ba Allah ka iya mana ya ubangiji dan sunan sa kyawawa da su gobin ka mata kusa masu neman aiki da sana'a da jari Allah ka taimake su waɗanda da suke cikin aikin kuma da sana'a da jari Allah ka agaza mu muna roƙon Allah ya tuna yin da kyawawa da shigobin da maɗaukaka ƙasar mu Allah ka zauna da ita lafiya zaɓe ne yake cin karo mu Allah ka ba mu shugabanni na gari muna roƙon Allah ya tuna yin da kyawawa masu neman kawowa wato wannan jara'a da aka yi ta wannan jirgin mutumin dan daɗa Allah kai mana magani ya ubangiji dan sunayen da kyawawa da shigobin ka maɗaukaka Allah ka ƙara kawo addinin da rinjaye muna roƙon Allah da sunayen da jawawa wannan bayan Allah da suka tsaya kai da ga wajen tabbatar da haƙoƙin Annabi alaihi salatu wasallam Allah ka taimake su Allah ka yawan da mu ne muna roƙon Allah da sunayen da jawawa waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin iyayen da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara malaman ma Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon bana mai amfani ƴaƴan ma Allah ka ɗauka sun jirgi da yan uwanmu da yayi wanda suka kauta hanya Allah ka mai da su wannan wani dukiya muna da kwala da sunayen da jawawa da sabobin da maɗaukaka duk waɗanda suka yi mana wasiya da duniya da sai Allah ka biya mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين